الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء
تحزنون ولا تحزنون على أحد والرسول يدعوكم يدعوكم ليخرجكم فأصابكم غما بغم لكي لا تعلموا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون قال الله سبحانه وتعالى Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce istus iduna musulmi ku tuna ran da kuke matsawa nesa tun iduna fil ari kuke matsawa nesa haribina kuna masu gudu kuta alikun bi sarrafakum ya rataye da sarrafakum anhu wala taluna ba kwa waiwaye la taltafituna ba kwa waiwaye ala ali shiddata wa fikum dan tsananin tsoron ku tsoron ya kai tsoro sai a manta ma da wa ake tare da shi ala ahadin ba kwa waiwayen kowa ibaratun an gatil inzami wannan ibara ce daga matukar karaya a wajen yaki wa rasulul ukum alhali ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku fi ukhraku daga can bayan ku ay jama'atukum a cikin jama'a ku almutaakhirati wanda suke daga baya maru lahu bi shaja'ati wannan yabo ne yazo ga manzo sallallahu alaihi wasallam da sadaukantaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ashja'u halqillahi ne mafi sadaukantaka ne a cikin halittar Allah shi yasa sashin sahabbai wanda suke sadaukai a cikin sahabbai suke cewa kunna iza hamiyal ba'asu ittaqaina bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam mun kasance idan yaki ya kai inda ya kai sai mu ringa kare kanmu da manzo sai mu ringa shiga karkashin manzo dan mu kare kanmu wani yake cewa ai in yaki ya yaki to a cikin mu wanda yake sadauki shine wanda yake zuwa kusa da inda manzon Allah yake saboda shi yana kan gaba ya kulu manzala yana cewa ilahi ibadallah ku yi waje na ya bayan Allah ni ne manzon Allah man karra wanda duk ya dauki akan kafiran nan to na lamince masa zai shiga aljanna fa asabakum Allahu ubangiji ya saka muku da za ku ya saka muku an isyanikum bisa saba wa umarnin nan na manzo da kuka yi gamma ya saka muku da bakin ciki mura'afa abin ninka wa muttasilan bigami wanda yake ya sadu da wani bakin cikin bil fatali bakin cikin da kuke cewa an kashe ku wal jarhi an wasu a cikin ku miki an kashe wasu a cikin ku an kashe wasu an wasu a cikin ku miki wa zafiril mushrikina cewa ga ma'anin kafirai sun yi nasara gashi ana ta kururutawa da cewa ai an kashe manzo lakin afa anku sai dai ubangiji ya yafe muku likaila ta zanu alama fata ku dan ka ku zo bakin ciki ya ninku a kanku ya zama kuna bakin ciki bisa abin da ya tsere muku min alganimati daga ganima fi ma ba'adu daga baya wala ma asabakum kad ku bakin ciki kuma kan abin da ya same ku min alqatali daga kisa wal hazimati da karayar yaki wala habirun ma tabaru Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa duk abin da ba ke aikatawa a gaban Allah yake Allah yana ganin sai yana jin sa wannan kwaitarwa ne bisa cewa duk abin da bawa zai yi to ya nufa Allah duk abin da bawa zai yi to ya nufa Allah ثم أنزل فأنزل عليكم من بعد غم أمنة نعاسا يغشي طائفة منكم وطائفة قد أمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظنون أن لا لهم من شيء قل إنما ربنا والله عليم بما تصنعون sun anzala alaikum wato a gaba ɗaya ayoyin ƙur'ani wanda a wasu masahifan kamar irin namu ayoyi dubu shida ne da ɗari biyu da goma sha hudu wa ayuhu wa ridu fi ɗaibatin wa zaidu salasatin lil awwali wa lil madina- wa bil madinati jali wa ridu du- dubu goma sha shida dubu shida dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu ga gaba ɗayan ayoyin nan dubu shida da ɗari biyu nan da sha hudu ba ayar da yake duk kuruful mu'jamu din nan ta tara su in ba guda biyu ba daga wannan ayar sun ma'anzala alaikum sai kuma ayar da ta zo karshen suratul fatih muhammadu rasulullah da zo nan ayoyin guda biyu sun tara duk huruful mu'jami dai haruffa na larabci ba harafin da babu shi a cikin su duk sun kunsa su wannan guda biyar to su ma'anzala alaikum sannan ubangiji subhanahu wataala saukan muku in ba'adil ganni bayan kun shiga cikin bakin ciki kun samu damuwa amanatan ya saukan muku da kwanciyar hankali amna kwanciyar hankali ma baka yi sababil haufi tare da cewa ga dalilin da zai sa a ji tsoron amma kuma an samu kwanciyar hankali Eh, in bawa ya so ya ludufi ga bawa ga in Allah ya so ya ludufi ga bawansa yana cikin tsoron amma sai a saukan masa da kwanciyar hankali wanda wannan sai ya sa ko da ma maganin tsoron ne ya fi samu ya fi tunkarar tsoron amma in aka so karayar bawa sai ya zama tsoron ma bai kai ba amma tashin hankalin ya fi tashin hankalin da yake ciki har ya fi abin tsoron sai ya zama mai kasa katabus saboda ta ko ina gani yake ai shi ba makawa an kama shi eh ba makawa an kama shi wata kara wani katabus zai wanda yake ganin ko ina ta ko ina ya an kama shi wani katabus zai amma wanda yake tsakiyar abin tsoron amma kuma tare da haka yana cikin kwanciyar hankali duk irin abin da yake jin tsoron sai iya hakan sai iya taran masa kuma ta yi nasara a kansa abin da yake jin tsoron mahaluki ne shi ma kuma mahaluki ne sai kaka to ya ga shada nu'asa menene aka sauka muku gengedi badalun minha badali ne daga amanatan dinnan koko shi nu'asan din shine mafulin anzala wa amanatan amanatan ya zama halun minhu mutaqaddimatu hali ne daga nu'asan din wanda yake ta gabata asali sifa ce amma da yake ka'ida ta malaman nahawu idan sifan nikira ta gabata to sai ta koma hali kamar baitin nan da malaman nawa suke kawa ko liman yata muhishan dalalu yaluhu ka annahu kilalu to aw maf'ulun lahu ta yi kuma ai masa lirabi bisa cewa maf'ulun lahu ne a nan wato shi abdullahi ya saki jiki wajen lirabi ko da yake ya ce a wannan littafin bai cewa bai yi ba shi da tsarin cewa ya ringa saka jiki wajen lirabi ya ce a kyale irabin sai dai a koma can riya tawili to amma nan dai kamar ya dan saki jiki ko daga ga ya kawo fusaku uku na dalilin nasabar nu'asan ko dai an nasabce shi ne bisa cewa badali ne daga amanata ko ko kan cewa a'a shine maf'ulu bihi din na anzala ko ko wato maf'ulun li ajalihi ne ya ga shafa ifatan minku gengedin da yake rufe wasu a cikinku shi kansa gengedi gabawa musamman a halin tsoro ba karamar rahama ba ce saboda in yi gengedin nan sai ya zamo da hayyacin sai ya dawo gare shi amma wanda tsoro ya hana shi ko gengedi ma ai shi kenan eh, in ya rasa hayyaci gaba ɗaya yana rufe wasu jama'a daga cikin homul muminuna su ne mummunai wa kanu ya miduna sun kasance suna layi karkashin makari gashi dai sun sa makari wai su kare kansu amma kuma gingidi ne yake dauka su suna layi ta kubba suna faduwa daga gare su wata skudu suyufu ko minhum gara ne a namu saifi ya sa ko waya ta skudu suyuhu minhum idan da saifin ne sai ce waya skudu ba dalilin da za a sa a yi tani sun fi'ila idan da a ce wato saifu din ne mufradi amma saboda jam'i ne shi ya sa a iya tani sun fi'ilin ko ba la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muwannasu eh la ubali bi jam'ihim kullu jam'in wata skudu suyuhu minhum وطائفة wasu jama'ar uhura wasu can daban umar munafiquna su ne munafikai kada hammatu mu an fuso kirari suke ya za su su samu cimma manufa auqatun alal hanni ta jefa su akan damuwa falara gaba ta ma'a ba abin da suke kwadayi ba wani abu da suke kwadayi a sannan illa najatuha sai ko kawai su samu su tsira ko dai su samu su tsira nuna billahi tayo wato yadda mafassirin ya tafi a nan haka ne ma'anar ko kuma a gaba ɗaya da aka faɗa halin tsananin sai ya zama su ta kansu suke ana sa- ga su daman su ba su shiga yakin sosai ba amma kuma da aka faɗa ma halin tsanani sai ya zama kuma babban tunanin su ya za a yi su su muru wannan matsayin da aka koma Eh, ya za a yi su dawo su yi sulhu da mutanen makka su gaba da harkokinsu tare da sauransu irin yadda aka samu a yanzu daga wasu daga bangarorin musulmi ko masu da'awar shugabancin musulmi da an ga al'umma ta wada cikin wani hali a maimakon a tunani ya za a fidda ita sai ta kokari ya ma za a yi amfani da wannan halin da ta koma na a samu cimma wata manufa eh bara in amfani da halin da waɗannan suka shiga in ya so ni in samu cimma wata manufa a ita ciniki da sunan al'umma saboda ba a damu da halin da ita al'ummar ta shiga ba a abin da ake tunani kawuna kawai kada hammatu mu an fuso ta kansu suke ko ku ta talaucewa ko ku ta mutuwa ko ku ta menene inda su za su ci gaba da tara kuɗi suna samun yadda suke so na duniya to ai shi kenan komai yayi idan sun tashi magana su ce ba- ba ba- ba a daidai amma su ne kan gaba wajen rashin daida yanzu nuna billahi ga alhaki suna zato mummunan zato da Allah suna zata abin da ba gaskiya ba ba daidai ba ne zannan ai ai zannan gaira zannin haƙƙin labihi suna zato zato wanda yake ba na gaskiya ba ga Allah allazi yajibu an yuzanna bihi wanda wajibin bawa koyaushe ya kyakkyawan zato da Allah khaslatani laysa fawqahuma min alkhairi shay'un آه، حسن الظن بعباد ال- آه، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله akwai tadodi guda biyu wanda suke kan gaba a wajen alheri bawa koyaushe ya kyauta zato da Allah bawa koyaushe ya kyauta zato da bayin Allah zannal jahiliya irin zato na tsarin jama'ar jahiliya zannan millatil jahiliya tsari na ja- jama'ar jahiliya la ya zunnu bihi zalika zanna illa ahlu shirki ba wanda zai wannan mummunan zaton ga Allah in ba wanda suke mushrikai ba aljahiluna wanda suke jahilai har su za- inda suke daukan cewa ai annabi la yunsaru ba za a taimake shi ba dauka suke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba za a taimake shi ba Ah, wanda ko da yake daukan ai manzo sallallahu alaihi wa sallam ba za a taimake shi ba ko yake daukan cewa ai musulmi mummune ba za a taimake su ba to sai dai ya kashe kansa man kana zunnu allan yansurahu Allah fi dunya wal akhirati falyamdud bi sababin ila samai thumma liyaqta falyanzur hal yusib annan kai da huwa kai da hu ma yugis shi yasa koyaushe ba makawa Allah sai ya taimaki mummune Allah sai ya taimaki banzansa sai ya taimaki mummune a duk irin halin da suka shiga to amma Allah ya sanya zai taimake su Ah, yu- ah, hasu zannu annan nabi Allah sadaquna suna cewa hallana min al-amri min shay'in wai za a- akwai wani abu ko cikin abin da aka yi mana alkawari da shi na taimako ba an ce in mun fito yakin nan za a taimake mu ba to wai ina taimakon da ake ta faɗa mana ne ina taimakon da aka faɗa mana a min al'amri allazi wu'idnahu min al'amri allazi wu'idnahu ba ba barko min al'amri allazi ba bar allazi ba ba billazi bane allazi wa'idna wanda aka lamarin da aka yi mana alkawarin sa akwai wani abu min din za'ida ce wato shehun din mubtada ne aka kara masa min saboda ya zo nikira eh ita min yana cikin ma'anoninta tana zuwa za'ida ta jarra ga nikira minan nasari na taimako wal ma'ana Ah, abinda suke nufi muni'ina ta dabirana mun ce ga yadda za a yi an ce ba haka za a yi ba an hana mu bin tsarinmu da ba ya zama kenan ba mu da komi an mai da mu ba mu da komi an an bi shawarar waɗansu gashi mun fito ga abin da aka gamu da shi kala ibn ubayy mai faɗa wannan magana shi da abdullahi ibn ubayy ibn salul yayin da aka bashi labari da cewa an kashe mutane da yawa daga cikin kabilar su hazaraju kullum ce ne da su innal amra hakika lamari kullahu lillah gaba ɗaya na Allah ne ya faru ma ya sha yana aikata abin da ya so kai bawa dan ka gama shawara gaba ɗaya ka gano ga mafita ba lalle ka samu mafitar ba saboda lamarin na Allah ne ko ku jama'a dan ku gama shawara gaba ɗaya kuna hangen cewa ga mafita ba fa lalle ne ku samu mafitar ba sai ku fada amma ya zama a cikinsa ne ma halakakku ke yasa ya kenan lamari gaba daya na Allah ne yabu da fi amsu ma la yabduna la su munafikan nan koyaushe suna boyewa a zukatansu abinda ba sa iya bayyanawa gare ka ya rasulallah koyaushe munafikan nan suna boyewa a zukatansu abinda ku musulmi ba za su iya fitowa fili su bayyana muku ba hafa min saifi dan suna jin tsoron takobi da manne yanzu kuma ba tsoron takobin suke ji ba amma tsoro suke ji kar su bayyana cewa ba su da kowa inda da sunan suna jagoran musulmin ne suke cin duk abin da suke ci na duniya da ya zanu ga wanda suka nuna su ba na musulmin bane a fili to kuma ai sun rasa kasuwar su ko ya za ko yaushe sai da su ta kokarin boyewa suna nuna sunan musulmin ne suna ciniki da sunan musulmi suna samun duniya da sunan musulmi ya da suna cewa bayanu lima kabla wannan bayani ne ga abin da ya gabata laukan lamna lamna shay'un abin da suke yake fitowa da bayan sun shi ne cewa da a ce an bi shawarar su da a ce an saurare su ma kutil na hahuna ai da ba abin da zai jawo a ce har an kashe mutanen su a wannan waje a wannan yakin da aka yi lakin original karan sai dai ai wai an fito da su ne ba da san ransu ba dole aka yi musu aka fito da su ko ko abin da ake nufi laukana la min amrin nasar shay'un da a ce yadda aka yi mana alkawari da cewa in mun fito yaki da kafiran nan za a taimake mu za a taimake mu haula ya hauna da ba a kashe wannan yan uwan namu a nan ba wallahu ce ne da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kun bi bi tukun ai da za ku yi zaman ku a gidaddajin ku wa bi kun man karba Allahu alaihi alqatala alhali a cikin ku akwai wanda Allah ya rubuta kisa a kansa lalla da ladina kutiba alaihim alqatl da wanda aka kaddara mutuwar aka kaddara kisa a kansa sai ya fito minku daga gare ku ila malajihim zuwa gurin da za a kada su a zuwa gurin mutuwar tasu wajen da za su mutu a kashe su a nan din in yunjihim qu'uduhum zaman su ba zai tsere da su ba domin abin da Allah ta'ala ya kaddara ka'inu abu ne mai kasancewa ala mahalata ba makawa fa'ala ma fa'ala wannan abu da ubangiji ya bayyana a yakin uhudu to ubangiji ya bayyana shi ne limasaliha jammatin don wasu maslahohi masu yawa babban maslaha darasi ne babba abin nan dai a kuka uhudu darasi ne babba ga musulmi har ila mil kiyamati cewa su gane bin tsari muhimmin abu ne in aka bar tsari to komai na iya afkuwa wa'annan maharba manzo Allah ya tsara musu ga wajen da za ku zauna a kowane hali nan za ku tsaya ku yi ta harbi ko me ya faru amma da suka bar tsarin me ya faru da suka bar wajen me ya faru gashi an kashe su sai yan kaɗan a cikin su an kashe jama'a su da yawa shi yasa ashe bin tsari muhimmin abu ne wani yabtali Allah ma fi sudurukum dan ubangiji ya gwada ya hata bera ya san abin da yake cikin zukatan ku a bayyana shi a fili min al-ilas wa nifaqi da wanda yake mai ilasi da wanda yake da munafinci a zuciyarsa an bayyana a fili wal yuma hisaba fi qulubikum dan kuma wato shi yasa su dewa yana daga fa'idojin tsanani abuwa tsanani bambancewa tsakanin wanda yake muhlisi da wanda ba muhlisi ba idan muhlisi duk tsananin da zai same shi to ai ba kawar da shi daga wajen Allah yanzu zakanatul aqdaru min malikil mulki fasiyani inni ma yusuru wa ma yunki kuma a halin tsanani ne yana daga fa'idojin tsanani shine cewa idan tsanani ya abu ga mutum sannan ne yake gane waye yake iya gane waye nasa na hakika waye ba nasa ba ya zane ke cewa jazallahu shada'ida kulla hairin أردت بها عدوي من صديقي جزا الله الشدائد كل خير كي ني الله ساكا وتسننشن تسننشن nan daga gare ni ya saka musu da duk wani alheri arabtu biha aduwi min sidiki sai da tsananin ya zo ne na gane waye abokina waye ba nawa ba na kowa zai ce naka ne amma an ka wada tsanani to sannan ne wanda yake naka na hakika zai bayyana wanda fada yake da baki kawai zai bayyana wani mai hisa ma fi qulubikum dan kuma ya bambance abin da yake zukatan ku wallahu alim za ta sudur ubangiji masani ne da duk abin da zuciya ke boyewa la yahfa alai shaw ba wani abu wanda yake abuya ga Allah tabaraka ta'ala wa inna ma yaftali abin da yasa ubangiji yake jarraba bayi dan ya bayyana haka ne ga mutane wannan yadda aka karasa ayan nan wallahu alim za ta sudur ya kunshi kyakkyawan alkawari ga wanda daman zuciyar tasa ta kirki ce wanda zuciyar tasa ta kirki ce to ba komi Allah yana sane da wannan kirkin da ya cika zuciyarsa wa haka nan kuma akwai narko a ciki wanda zuciyar tasa mummuna ce amma ya fi kowa a zahiri bayyana aikin kirki ko ya fi kowa buɗe baki ya ringa magana ta kirki amma zuciyar ba kirki bane to Allah yana sane da shi ba ruwan Allah da bakinsa in ya fi kowa iya baki in duk duniya za ta yadda sau da shi saboda iya bakinsa amma zuciyarsa ba Allah bane a ciki ba kirki bane a ciki to ba ruwan Allah ta yi yaudari mutane amma ba zai yaudari Allah ba inna allazina tawallaw minkum yawmal taqal Mm. inna da zina tawallaw minkum ka ga wa'annan kun ga wa'annan da suka ja da baya daga yaki da kafirai a cikin ku in haza musa ka karaya anil qitali daga yin yaki yawmal taqal jam'ani ranar da rundunoni biyu suka gamu jam'ul muslimina wa jam'ul kafirina shine taron musulmi da taron kafirai a yakin uhudu su ne mafi yawan musulmi ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم أشر رجلا ba wanda ya tsaya tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tunkara kafiran nan sai mutum goma sha biyu a daga cikin muhajirai akwai daga cikin muhajirai sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina ali da sayyidina dalatu da sayyidina zubairu da sayyidina abdurrahman ibn auf da sayyidina sa'd ibn abi waqas su wa'annan mutum bakwai daga cikin muhajirai ne sun tsaya tare da annabi sauran mutum biyar kuwa daga mutanen madina ne sauran mutum biyar din kwan su da suka rage to daga mutanen madina ne akwai abu dujana akwai ababan ulmuzal akwai asibin sabit akwai harsun sima akwai sa'ad ibn hanifi a wata ruwayar aka ce da sa'ad ibn mu'azin da usaid ibn hurayr duk wa'annan su ma sun tsaya tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama to inna mastazallahum ash-shaytan wayannan wanda suka gudu dinnan suka juyo da baya da baya da yarda shaidan ne ya darzar da su ai da lama min humus zalala ina mu darjewa daga gare su wato cewa su babbare ya zamo santsi ya dauke su bi wasu sati da wasu wasin sa fa da'u suka bi shi ko akan wannan bari ma kasabu me ya jawo har shaidan ya samu tasalludi a kansu saboda sashen abin da suka aikata ne in ba dan aikin su a baya ba shaidan ba zai iya samun tasalludi a kansu ba shi yasa shi koyaushe shaidan aikinka shi yake jawo ya samu sallada a kanka amma inda za ka tsaya ka gyara aiki to shi kenan ka gama daukan makari daga shaidan fa za ka rata qur'ana fasaidillahi min ash-shaytan rajim innahu laysa lahu sulfanu على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانهم على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ولقد أفاء من الذنوب ندق ليه فكا وهم بدنيا دا سن دنيا وانا أذنبان با نكن غبا إرن سن دنيا wato yanda wannan ibnu ashir yake fada ubudna wa ra'asul zunubi wato san duniya shi ne kan zunubai rasul hadaya huwa hubbul ajila laysa dawa illa fil dirarila rasul hadaya huwa hubbul ajila kan gaba a zunubai shi ne mutum ya zama ba abin da yasa a gaba sai duniya san duniya komai nasa duniya ya duniya za ta yi ne in an yi ya duniya za ta yi komai lissafinsa duniya to wannan duk azunubai ba kamar sa wa sahibu ha wanda ko ya tsaya ga zunubai da san duniya to ai da man bai cancanci karfafawa daga wajen ubangiji ba sai bawa ya zama ya sa ga abin da yake na Allah a gabansa fiye da komai sannan ne zai iya gamuwa da taimako na ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ga dafan lawan dagiga ubangiji ya yafe su wannan laifi da suka yi ina la gafurun hali dagiga ubangiji mai yawan gafara ne ga mummunai mai haƙuri ne la ya ajulu ko la yu ajilu alal usati ba gaggauta saukar da azaba akan wanda suka saba masa يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم الله إذا رأوا بذلك أو كانوا مؤمنا أو كانوا عندنا ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسنة في قلوبهم والله يحب المؤمنين والله بما تعملون بصير يا أيها الذين آمنوا ya ku wa'anda suke mummunai ya ku wanda ke sun ba da gaskiya da Allah da manzo la ta kunu kallazi na kafaru kada ku taba yadda ku zamo tafiyar ku ɗaya da wa'anda suke kafirai bin nifaqi wanda wasu a cikin su sun kafarta ne da munafinci wa shirki wasu kuma sun kafarta ne da tare da wani da Allah a zahira wa qalu li ihwani su ne masu cewa da ƴan uwansu kai da ajlim suke cewa saboda ƴan uwansu izara rabu filari idan yan uwan nasu ke tafiya a duniya littijarati dan kasuwanci augare ya ko wani tafamatu sai Allah ya kaddara ba za su dawo ba daga wannan tafiyar a can ne za su mutu aukanu guzzar ko suka fita yaƙi sun tafi yaƙi jam'u gazi guzzan ɗin fo'alo ne ya zo jam'in fa'ilu fo'alo yakan zo jam'in fa'ilu fakutilu aka kashe su laukanu inda nan sai wa'annan kafiran wanda wasu a cikin su kafirta ne da munafinci wasu kuma da shirka sun ga cewa da sun zaman su a wajen mu ma matu ba abin da zai jawo a ce su mutu wa ma kutulu da ba za su a kashe su ba ba su yadda da Allah ba wa kanan munafiquna wal kuffaru li jahalihim munafiqai da kafirai sun kasance saboda tsananin jahilcin su minu idan ɗaya a cikin su ya mutu a halin tafiya ko aka kashe shi sai su dinga cewa da ya zaman sale-sale da ba abinda zai same shi da ya kubuta. Ubangiji ya hana mummune daga irin wannan. Nan kaga wani ya fita wani abu ya same shi ka riga dole da ya zaman sadawa ko a'a ba haka abin yake ba da ya zauna din ma wani yakan zauna ma a gidansa ginin gidan ya haɗo masa ya mutu sai kaka Eh, sai kaka kuma yakan zauna a gidan musamman a yanzu a gidan abishi a kashe shi Eh, har gidan abishi a kashe shi sai kaka kuma ba kana tunanin cewa to in ya zauna a gida me zai same shi ba amma har- har ɗaki mutum din har ɗaki mutum din yanzu ake bi a kashe ko liyaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim ba komai yasa suke haka ba dan Allah sun yi wannan damuwa a cikin zukatansu su zama suna cikin damuwa alamar mummuni rage damu mummuni saboda yaddarsa da Allah sai ya zama me yake damunsa ajabal mumin inna amral mumin kulluhu ajabun wa laysa zalika li ahadin illa lil mumin shi mummuni lamarin sai yana da ban mamaki eh komai nasa mai ban mamaki ne mummuni ne kawai imani shine yake kawo haka Ahan imani shi yake kawo haka shi yasa lalle imanin nan babban abu ne Eh, musamman kuma waɗanda suke bin sufaye wanda su daman koyaushe tsayawa suke su tsarkake imanin nasu su goge shi inda maulama shi man tijjani yake faɗa shi ai yanzu gaba ɗaya duniya ta rikice ta azan ya ce yanzu in ka gane kwanciyar hankali to sai jama'a shehu sai jama'a shehu su ne kawai hankalinsu yake a kwance yasa lalle a ƙara riko da imani da sababin sanin Allah Eh, da sababin sanin Allah shi ke kawowa ya zama bawa hankalinsa a kwance ana ana cikin tashin hankali amma shi hankalinsa a kwance don yana tare da Allah yaj'al Allahu zalika dan ubangiji ya sanya wannan fiyaki bata amrihim a ƙarshen lamarin su hasalatan damuwa fi qulubi a zakatan su la takunu mislam kar ku zamo kamar su mun ya zama su ne damuwar ta banta da su su ne koyaushe suke cikin damuwa wallahu yuwi Allah shi ke karɓar yake raya wanda ya nufi rayawa yake karɓar ran wanda ya nufi karɓar ransa ibtalu li zalika alwahmi wannan batawa ne ga wannan zaton da su suke yi fala yamna'u anil maut qu'udu zaman mutum a gida ba zai hana in wakacin mutuwarsa ya zo ya mutu ba faƙar ya hayal musafiru Ha- da yawa to ko faƙar ya hayal musafira Allah ya kan raya matafiyar sai mutum ya tafiyar ya shiga rikici iri-iri amma a ƙarshe ka ga ya dawo lafiya lau wal muƙatila ko wanda ya je yakin a je yakin ai meye ai meye a je yanzu a zamanance an harba mutum ba yana jirgin sama amma kuma ya faɗo a tsince shi yana nan da ransa yana nan da ransa ba abin da ya taba shi me ya kawo haka Allah ne ya raya shi a ta yi kuma Allah ya kashe wanda yake zaunan da wanda ya zaman sa bai je wajen yaƙi ba wallahi mata bin basir ubangiji yana ganin duk abin da kai aikatawa ko bai tadidul lil mu'minina wannan ba da tsoro ne ga ga mu'minai an yi masulul kuffara su kiyayi kama da kafirai su kiyayi kama da kafirai wala in kutultum قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون wallahi subhanallah in kun fita din ma wajen yakin aka kashe ku don taimakawa addinin Allah kuna yaki don ku taimakawa addinin Allah ko kuma a ce a'a mutuwa kuka yi to ai gafarar da za ku samu daga wajen Allah lizunubikum ga laifukan ku rahmatun da rahama ta daga gare shi minhu daga wajen Allah lakum gare ku ala zalika su cewa an kashe ku a wajen yaki na taimakawa addinin sa khairu ya fi muku min matin ma'una daga duk wani abin da kuke kokarin tarawa na duniya min duniya na daga duniya ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون wala in mutum wallahi da a ce za ku mutu din a lokacin da kuke halin tafiyar ko lokacin da kuke wani hali na taimakawa addinin Allah aw qutiltum ko kuma a'a aka kashe ku fil jihadi a wajen yakin wa gairihi ko wani sa la ila Allah tusharuna ai dai ga Allah za ku koma la ila gairihi ba ga waninsa ba za a tashe ku ne zuwa ga Allah a musafi a zan rubutu na musafi na akan ƙara alifi ko bayan lamalif ɗin ko la ila Allah tusharuna ko to fa bi ma rahmatin
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا علمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين yuhibbul إن الله إن الله يحب المتوكلين to a fa bi ma rahmatin min Allah linta lahu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da sababin rahama ne daga wajen Allah dan Allah ya sanya zuciyarka cike da rahama shi yasa ka iya tausasawa ga bayin nan ma din tabi mima za'ida ce littaki da dan karfafawa ita ma akan ƙara ta bayan ba ko ni sai ya zamo bata bat- bata hana jarra ba Eh, falami uk an amalin kad ulima inda dan malik yake faɗa a alfiya kamar nan fabi ma rahamatin bidin ta jarranci rahamatin duk da an ƙara ma haka nan min ma hadi'atihimu an ƙara wa min ma amma tare da haka ta yi jarra Eh, ta yi jarra shine falam ya an amalin kad ulima Ah, rahmar da Allah ya sa ne a zuciyarka ya Rasulallah shi ya sa ka tausasa gare su ba da ma halafuka bayan sun saba ma walam tusarrifu baka tsaya zargin su ba walam tusarrifu baka tsaya zargin su ba balikta manta lahum sai zama ka nuna damuwa ma ga abin da yake ya same su ko yaushe Allah yakan sa rahama a zuciyar bawa gwargwadon matsayinsa ko gwargwadon yadda Allah ya nufa da gare shi shi yasa sai ka samu wannan mai kira ne zuwa ga Allah am- an sanya rahama ɗayawa a zuciyarsa shi yasa duk abin da za a yi baya kula da wannan shi dai babban abin da ya sa a gaba a komo ga Allah in dai aka komo ga Allah to shi shikenan ya gama nasara dan abin da aka yi ko magana da aka faɗa masa ko abin da aka yi masa ko abin da ya kama da wannan duk wannan bai sha kansa ba haka ba za ka samu wannan malami ne in ya sa ɗalibai a gaba ba abin da yake sawa a ransa irin a ce sun fahimta zai ɗau kyau ya ta rubutu ya ta rubutu wannan ya ce bai gane ba amma a koma a ce masa bayani a hankali dai sai ya gane amma wani shi da bai zamo haka ba to karshen ta yanzu nan za a ji duka duka zai sa in ya zo ka koma gida ma aka kawai da no ake biya no za za ka sa amma wanda Allah ya sa rahama a zuciyarsa sai ya zamo shi kokarin sa tunda dai ga yaron a gaban sa bai iya ba to ai babban cin nasarar sa a ce yaron ya iya sai raba a halin yaron ya iya wannan rahama sai ta sa ya ta tausasawa ya ta bin hanyoyi a budo ta wannan hanyar a biyo ta wannan hanyar a biyo ta wannan hanyar sai dai an yi nasara sai dai an sami nasara ya za su da yawa ake cewa ba a jahida ba a dakikin ɗalibi sai dai malamin da bai iya koyarwa ba ko sai dai a game da malamin da bai iya koyarwa ba amma ba a dakikin ɗalibi sai dai a yi malamin da bai iya koyarwa ba wato ba ta sawar tare da shi to walau kun da fazzab da a ce an yi ka mai mummunan ɗabi'a tsayi alhuluki mai mummunan ɗabi'a jafiya mai kansa sawa galizar kalbi mai kaushin zuciya kasiyahu mai kaushin zuciya wanda ba tausasawa ko kadan a zuciyarsa fa a galastalin kace yanda suka saba ma kai ma baraka munana musu ka tsananta musu magana ka tausasa musu magana lan faru min haulik da sun watse daga daura da kai tafarraku da sun watse daga daura da kai mahafatal mu'ahazati dan tsoron kada ka rike su awil lawmi ko dan tsoron ka zo kana zargin su babu an yasa rasulullah wannan ɗabi'a ta ka ka ɗore a kanta ka yafe musu ta jawaz an ka yafe musu ma a tau abin da suka aikata fi ma ta su bika a cikin abin da ke banta da kai wasu ta gafir lam ka nema musu gafara zanbahum daga laifukan su ma wa haqqul lillahi daga duk abin da yake haƙƙin Allah karfi radibin azabi kamar gudu daga wajen kansa yaki wa shawaru duk abin da za a yi kai shawara da su istarid ara'am kai kokarin gano fahimtar su ya suke hange fil amri a duk wani lamari ai sha'anika ai lamarinka ai ayyu ayyu amrin kana kowane irin lamari ko wato ayya amrin kana ayya amrin kana wato ayya din shine labarin kana din ko aka gabatar da shi kowane irin lamari ko ya kasance ya kasance ko kowane irin lamari min al-harbi wa gaji wato sunan kana din an shafe shi kana al-amru ayya amrin lamarin ko kowane iri ne ta hanyar din shi ne labarin aka gabatar min alharbi yaƙi ne wa gairi ha kowane yaƙi min malahu majalul lillahi fi daga abin da yake su min malahum ne ko lahu kai malahu ya sama lahum ne min malahum majalul lillahi fi min malahum majalul lillahi fi daga abin da yake suna da mayawata ga fahimta a ciki abin da yake za a iya cewa su ma za su iya ganowa ba abin da yake ya wuce ganowarsu ba shine min malahum majalun lirra'ai fihi daga abin da yake suna da dama fahimta a ciki sabanin hukunce hukunce domin wannan ba a komawa ga fahimtar mutum yadda Allah ya shar'anta hukunce hukuncensa haka ake bi bai an ce a shawara da su ne a cikin abin da shawara a ciki ke inganta don da zano an dada daga zukatan su ko yaushe mutum aka nuna masa ana yi da shi to ya fi ba da kai amma mutum aka nuna nuna masa ba a yi da shi ko ya ce ko bai ce ba dole za mu yi to zai zama ya juya baya zai zama ya juya baya don kuma shimfiɗawa ga sunnar shawara cewa daga baya al'umma su tafi da lamarin su bisa shawara shi yasa Allah a suratul shura sura guda aka aka sa wa suna haka sura shawara cewa ku musulmi duk abin da za ku yi to ku yi musu shawara wa amruhum shura bainahum والذين آمنوا وعملوا وأقاموا الصلاة أمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ba أمرهم شورى din ya kauce wa mimma razaqnahum yunfiqun ma na kaucewa ko to da wa kana alayhi salam manzo alayhi salam ya kasance mai yawan shawara bihim da da sahabbai wasu a cikin malamai sun ce wajibi ne akan manzo ya shawara da sahabbai amma waninsa daga duk wanda zai jibinci lamarin musulmi duk wanda za a ce wannan shugaba ne na musulmi to wajibi ne duk abin da zai yi ya ringa shawara bilahi lafi ba sabani tsakanin malamai akan wannan Ibn Adiya ya ce, Ahalal ilmi wanda yake shugaba, wanda aka bashi shugabanci na musulmi, amma zama ba zai shawara da malamai ba, da ma'abuta addini ahalal ilmi ahalal ilmi waddini akwai ya tare a namu ko waddini ba zai shawara da ma'abuta addini ba, to wannan a tuɓe shi ma ya zama wajibi. duk shugaban ma da bai sanya shawara da malamai da ma'abuta addini ba to wajibi ma a tube shi ibn hadi ya ce wannan magana ce da ba sabani a cikinta da abin da aka turo daga tafsirin ibn hadi ya muharrarul wajiz ya kare sai za a zamta amma kuma in ka zartar da abu cewa za a yi kaza kai kudirin aniya ala imra shay'in ko ka zartar da wani abu da mushawarati bayan shawara to fa tawakkal ala Allah ka dawo ka dogara da Allah kuma sibbihi ka amince da Allah cewa shine mai kawo nasara duk irin shawarar da za a yi in ba Allah bai kawo nasara a lamari ba ba zai ba zai nasara ba ba za a ga nasara ba shi kakkace za ka amince da shawara amma kuma wajibi a yi shawara inna Allah yubul mutawakkilin hakika Allah subhanahu wata'ala yana son masu dogara gare shi alaihi masu dogara gare shi fa ya hadihi yana shiryar da su ilal aslahi zuwa abin da ya zamo shine ya fi zamo wa salaha ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يحرمكم فلا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون in yansurkum Allah bayan Allah in Allah ya taimake ku a kowane lamari ala aduwar ku ya taimake ku akan abokan gaba ku ko ya taimake ku a kowane lamari a kowane lamari ne ma ba wa game da nasarar Allah taimako daga wajen Allah kamar mai badarin karana kamar ranar yakin badar fala galiba lakum to ba wanda ya sai rinjaye ku illa nasara illa min indi dan ko ba wata nasara da take zuwa daga wajen wani in ba daga wajen ubangiji ba wa in yahzulku in ko Allah ya tabar da ku fa bazan la kayyum wurin kamar irin yadda kuka gani a ranar yakin hudu fa man zalla zai yansuru min bali waye isa ya taimake ku bayan ku Allah ya tabar da ku ba da izlani bayan Allah ya tabar da ku wa lillahi fa tawakkalul mu'minu shi yasa an suke mu'mine ko yaushe su dogara ga Allah la ala ghairihi ba su dogara da wani Allah ba kulluhum gaba ɗayan su gaba ɗaya mu'mine ya zama ba su da abin dogara da shi sai Allah tabaraka wa ta'ala su dogara da Allah li ilmihim dan sun san mu'assira siwa ba wanda yake tasirin a cikin wani abu a cikin wani lamari daga lamura in ba Allah ba وما كان لمسلم أن يغل ومن يعمل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون wa ma kana nabi abu ne ba zai yiwu ba ga wanda yake annabi an yi galla a cewa ya koyi wani abu daga ganimar yaƙi inna annabin Allah ai ba zai koyi wani abu daga abin da aka samu in saba ilal gululi a dangana shi zuwa koyi wani abu daga ganimar yaƙi nazalat wannan aya ta sauka ne fukidar katifatun hamra'u yayin da aka rasa wata katifa ja ranar yakin badar sai wasu a cikin mutane suka ringa cewa kayu manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya dauka dan shi ya amfani da ita sai Allah ya saukar da wannan cewa a annabi ai ba zai wannan ba wa man yazalul wanda duk yaga wani abu ya boye daga ganima ya hun ya ha'inci ya bi ahazi shay'in ta fuskar ka daukan wani abu daga ganima ya kafin a ce an raba ya ci bi magalla yawmal qiyama to zai zo da abin da ya boye ranar alkiyama yana dauke da shi akan wuyansa amma in a nan duniya ya gaggauta tuba ya zo da shi yana mai tuba kafin a ce an raba lam yu'addab to ba za a yi masa ladabi ba wa rudda lil ganaim sai a jefa wannan abin da ya dauka a cikin ganima wanda za a raba in ko ya zama bai zo da shi ba sai bayan da rinduna ta rabu to za a yi masa ladabi a sannan wato suddika bihi sai a yi sadaka da wannan abin da ya kawo sai a yi sadaka da wannan abin da ya kawo a sannan sun matuwafa kullu nafsi kuma wannan da aka faɗa cewa kamar ganimar yaƙi ba sai lalle ganimar yaƙi ba duk wata dukiya ta jama'a wadda yake ta jama'a ce wani da Allah ya sa dukiyar nan za ta biyo ta hannunsa ya zama da ce zai boye wani abu ko da wani abu ya amfani da shi ba abin da ya cancanta a bashi ba to ya tabbata sai ya zo da shi ranar alkiyama sai ya zo da shi ranar alkiyama yana neman kan yana neman kai ya za a iya kubuta ya zo wajen manzo manzo ya ce masa na na faɗa ma na faɗa ma abu na jama'a ka a taɓa ka a taɓa shi abu shi kenan su matuwa kullu nafsin ma kasabat a ƙarshe a wannan ranar da za a saka wa kowace rai sakamakon abin da ta aikata gululan na daga boye ganima ko waninsa shi yasa aka kawo shi gaba daya om la zulamu bayi ba za a zalunce su komai ba shay'a ba za a zalunce su komai ba bi ziyadatin da a kara musu laifi a wani kasin ko a rage musu kyawawan ayyukansu أفرأيت ما رضوان الله كمن بارس قبول من الله ومأواه جهنم وبئس المصير yanzu wanda a rayuwarsa ko yaushe kokari yake abin da Allah ya yarda da shi ya zama shi yake aikatawa eh wanda yake ya tsaya bin yardar Allah fa da yi biyayya ga Allah wala mai kulla bai koyi wani abu ba daga nimar yaji kaman ba a risa min Allah za a kwatanta shi da wanda shi bai tsaya neman yardar Allah ba wanda daban ya sa a gabansa eh, har a ƙarshe ya dawo da fushi daga Allah liba'asi yace saboda ya saba wa Allah wa gururihi ya boye wani abu daga ganima wa ma hu jahannam wanda makomarsa wutar jahannam wa bisal masir kai ita wuta ko ta yi muni a matsayin makoma a ce mutum bai da makoma sai wutar jahannam ai abu yayi muni al marju'u hiya bal bainahum ma bawnun bayrun kai ya za a yi su zamo ɗaya akwai bambanci mai nisa tsakanin su kun daraja to
درجات عند الله والله بصير بما تعملون hum darajatun inda Allah kai mutanen nan matsayi matsayi ne wajen Allah masu bin matsayi matsayi ne masu sabawa ma matsayi matsayi ne kowa da nasa matsayi Eh, shi yasa dai an yi bayani mai hankali ya kokari ya ga ya shiga bangaren masu bin ya kokari ma ya ga a wannan bangaren ya zo na farko Mm, a ce ya zo na farko na farko yanzu ko abin duniya ne aka ce a za ku shiga jirgi amma kai aka ce daga karshe ne ai zai zama zani mai irin mutanen mutum yana cikin tashin hankali ko kowa zo yake ya ce an ce daga farko farko a ce shi ne da shi shi ya sa bawa ya ta kokari wa fi zalika falliyata na fasil mutana fi zo da wanda aka faɗa a baya kaɗan sabi ko ila magafiratin min rabbikum wajen da ta yi tsaro asabawa to lau ai mutaliful ma inna lahi a wajen Allah ai mutaliful manazili ai matsayin su da bambanci kani man ittaba riwanan layi aljannatu aljanna ita ce take tabbata liman ittaba riwanan layi ga wanda ya bi yardar Allah ba a bisa hadihi al-iqabu azaba ce take tabbata ga wanda ya dawo da fushin Allah wallahu basirun bima amalu bima ta'maluna Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa la fa alaihi minhu shay'u ba wani abu da yake boya ga ubangiji daga abin da kuke aikatawa fa jazi alaihi shi yasa zai sa kayya akai Hmm? Faliman ittaba'a ridwanan lahi sawabu ba jannatu din nan kuma aljannatu yasa ko wanne daidai dai ne ko faliman ittaba'a ridwanan lahi aljannatu ko sawabu din ɗaya ne amma sawabu din ya fi dacewa ta dangane da cewa an sa shi to zai zama an samu wato a dacewa a, wa- wato da iqabu din eh sawab al iqab kaga duk sun kare da ba to لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ففي ضلال مبين.
lakar wannan lawa da mumin hakika ubangiji ya yi baiwa ga waɗanda suke mummunai in za su fi rasulan yayin da ya aiko manzo a cikin su na fusim daga kawunan su a arabiya musulam da larabe kamar su ya fahimu an dan su fahimta daga gare shi wa ya shurufu bihi su samu ɗaukaka da shi la malakan ba aiko mala'ika ba ba aiko kuma wanda ba balarabe ba fala ni'imata ba ni'ima ajallu minhu da tafi girma daga aiko manzon nan aka aiko shi balarabe kuma ya tulu alaihimu ayati yana karanta musu ayoyin ubangiji alqur'ana qur'ani wa yuzakkihim yana tsarkake su min da nasu dibai daga munanan ɗabi'u bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkari da wani da kyakkyawan aiki da hani daga mummunan aiki wa ya'lamu kitaba yana sanar da su qur'ani littafin Allah wal hikmata da hikima as sunnata sunna allati sannaha lam wanda ya tsara gare su wanda ubangiji ya tsara gare su ala lisanin nabihi arsha adab sallallahu alaihi wasallam wa in kanu lamarin da sha'anin da can ai inna sha'ana ai hakika lamarin da shanin au innahum ko ku hakika su kanu sun tabbata wato in din inna ce mu ba mushaddada aka yi mata tafifi shi yasa gashi sai zama fi'li nasihi ne ma zo bayan ta ko wal fi'lu illam yakun nasihan fala tulfihi galiban bi inzi musala da can kam sun kasance suna cikin bata kabla ba su yi kafin aiko manzo suna cikin bata mu biyin wanda yake a fili zahirin a fili
أولما أصابتكم مصيبة قد فرتم إسرائيلا قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن
lamma asabarkum wakacin da musiba ta same ku a hina wakacin da musiba ta same ku zahiri kamar shi Abdullahi ya tafi akan cewa lamma suna ce kenan tunda ya fassara ta da hina wa zalika fi mal- fi lamma ala ra'ayi firqatin ehin wato wannan haka yake a cikin lamma akan fahimtar wasu jama'a akwai masu cewa lamma din nan irin wannan rabida wato suna ce akwai wanda suka tafi akan cewa a'a ba suna ba ce harafi ce amma dai ala kulli hali akwai lamma suna ita ce masdarin lamma ya lumu lamma lamma shi yasa lamma tana daga kalmomin da suke zuwa suna fi'ili harafi tana cikin kalmomin nan guda sha tara ko ishirin da suka zo suna fi'ili harafi walamma ra'az zaidani hali tahawwalat ila sha'asin lamma falamma ahabara yanda saramari yake faɗa ko yayin da musiba ta same ku bi uhudin a ranar yakin hudu bi kalla sabi na minkum da aka kashe mutum sabi a cikin ku wal halu annakum kada sabtu mislaya alhali ko ku dinnan kun samu ninkin ta niltum kun samu ninkin ta badar a yakin badar kai kuka cewa kun kashe mutum saba'in a cikin kafirai kun kama ko mutum saba'in a cikin su kultumu amma sai ku dawo kuna cewa muta'ajjibina kuna masu mamaki anna haza kaina wannan abu ya same mu min ana lana haza kaina ne wannan abin ya same mu al-izlani kaina ne wannan tabewa ta same mu ga su ga shi muna musulmi ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da mu kul huwa min inni amsukum ce ne da su ko kuka jawo duk abin da ya same ku ba wani ya ja muku ba ko kuka jawo ya zo ne daga kawunan ku bi muhalafati al-amri da ku saba wa tsarin manzo ko ku saba wa umarnin manzo bi tarkil markaz da ka ba inda ya tsayar da ku inna allaha ala kulli shay'in qadir hakika ubangiji mai iko ne akan komai wa minhu an-nasr wa minhu yana daga abin da Allah yake da iko akan sa ya taimake ku ko ya hana ku taimakon wa ma asabakum يوم البدر الجمعان فالإذن لله والنحل والمؤمنين wama asabakum abin nan da ya same ku wato bayan an ba su wannan tsoron kuma sai kuma aka dawo aka sanya musu zuciya aka ce kun ga abin nan da ya same ku ranar da rindina biyu ta musulmi da ta kafirai suka gamu a ranar yakin udu shine a udu to fa bi iznillah Allah ne ya kaddara zai same ku me rana ta yi da nufin Allah ne wali alamallahu ilma zuhurin almu'minina dan Allah ya bayyana mummune a fili kowa ya gansu almumini na hakan wanda suke mummune da gaskiya kuwa wanda ba munafikai ba وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم قاتلوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا Mm.
قالوا لولا علوا قتالا لاتبعناكم وبالكفر يومئذ أولهم للإيمان Mm.
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون
wani alamar lazina na fagu ubangiji ya bayyana abin da ya bayyana a yakin uhudu don a bayyana don ya bayyana waɗanda suke munafikai a fili kowa ya gansu ai li yazhara imanu haula'i wa nifaqu haula'i dan imanin wa'annan ya bayyana su mu'minan na haƙiƙa munafikin wa'annan kuma su ne munafikai ya bayyana kowa ya gane wa qila lahum a- aka ce da su wa hum ablan ubayyin wa ashabuhu sun ablan ubayyin da jama'arsa yayin da suka koma da baya mahaifin jabiru shine abdullahi ibn amrin yace da su abdullahi ibn amr ibn hiram ibn salabat al ansari to yace ta'ala ku zo man qatilu fi sabilillah ku yaki dan ku taimaka wa addinin Allah a ada Allah ku yaki makiyan Allah aw ko ko ma ba ku yakin ba ku zauna tare da mu mana ai a ga yawan mu ko ko ku kare ma in ba za ku yi dan taimaka wa addinin Allah ba ku yi man nan kare dukiyarku da iyalinku ga dukiyarku da iyalinku au kasiru sawadul mu'minin ko ku shiga cikin musulmi ko da bai ba ku yakin ba ko da ku ra'ayinku ba tare da musulmin yake ba amma dai ganin ku a cikin musulmin a fi ganin kwarjinin su a fi ganin su da yawa balu amma ba abin da ya fito daga bakin su sai ko cewa launa alam kita lallata bana ku ai da mun yi yaki da sai mu bi ku waye ma ba su iya yakin ba ai la nusinuhum ai ba su iya yakin ba aw law na'lamu anna allazi tab'aluna qitalun lattabanakum ko ko abinda suke nufi shine da mun san cewa abin da kuke yaƙi ne to da mun be ku lakin na ilqa'u nafsin ila tahalukatu a abin da kuke ba yaƙi bane jefa kai ne zuwa ga halaka hum wannan mutane munafikan nan a qarabu sun fi kusaci lil kufri ga kafirci minhu fiye da kusacin su lil imani ga imani yau mai izin a wannan rana a wannan ranar sun fito fili sun nuna cewa su kan sun fi kusa sun fi karkata ga kafirci fiye da matsayinsu a imani bima azaru da sababin abin da suka bayyana min islamin mumin daga tabar da mumuni ai wanda mumuni yana shirin fadawa musiba ko mummuni ya fada musiba ya zamo shi ko gizo bai damu ba to wannan ai alama cewa ba mummuni bane shi yasa maula mu shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala yake cewa man sarratu musibatu na fil jannatu alayhi haram ai duk wanda wani abu zai same mu ya zamo shi munna yake yi to wannan har abada ma ba zai shiga aljanna ba saboda ai alama cewa ba mummuni bane a ce mummuni suna cikin wani hali suna cikin tashin hankali kai ba ruwanka ba ka ba kurki ko ki gaba abin da ya shafe ka kai taka tana kai ma inna akwai imani ai ba imani ya kuluna suna faɗa bi afwahim da bakunan su ma laysa fi qulubihim abin da bai kasance ba a zakatun su walau alimu qitalan lam yattabi'ukum ko da sun iya yaƙi ko da kuma sun san yaƙin nan da za ku duk tsarin yaƙi kun bi akan zuwa wajen yaƙin to ba za su bi ku ba saboda abin da yake cikin zukatansu na daga munafunci wallahu alim ma su Allah masani ne da abin da suke boyewa minan nifaqi na daga munafuncin
الذين قالوا لإخوانهم وقعدونا وقعدونا معكم قل فدرهم على أنفسكم الموت إن كنتم صادقين allazina qalu li ihwanihim sune waɗanda suke cewa da ƴan uwansu wato suke cewa saboda ƴan uwansu li ajalihim wato wannan lamun mai ma'ana an ce lamun ta zo don ta jazo ne kamar sun ce an an ihwanihim game da lamarin ƴan uwansu wa qaddadu alhali su masu fadar masu magana sun zaman su a gida suke cewa lawa da'una da ƴan wannan namu da suka fita yaƙi sun ji ta ta bakinmu da sun yarda da shawarar da muka ba su ai shuhada uhudin ai da wanda aka kashe a ranar yakin hudu sun bi mu a cikin su zaman su ma kutilu da ba abin da zai sa a kashe su kama lam nukutal kamar yadda mu ma da muka zama mu a gida ba gashi ba mun ku fita ce ne da su fadara'u anan fuskumul mauta shi mutum a rayuwarsa ta duniya ya ce ma yana son mutuwa ko abin nan to galibi sai dai faɗa da baki duk wanda mutuwa ta zo ta ɗauke to dole aka yi masa ba wai yana so bane aka ɗauke shi to yanzu da ba ku fitan ba an kashe ku kuna zaune a gidan mutuwa ba za ta zo muku bane in kun isa sanda mutuwar ta zo ku ce ba za ta tafi da ku ba ko din nan kun ji kun gani ba za ta tafi da ku ba ku ije ku ko mutuwar ma daga kawo nan ku in kun sadi inda kuna da gaskiya annal quda yunji minu cewa zama a gida yana tsayarwa daga mutuwa wannan ayar ta sauka ne a cikin wanda suka yi shahada wala tasibanna الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل حياء عند ربهم يرزقون ba wala ta sibanna kai mutu- kai musulmi kai ka ɗauka kai ka ɗauka cewa waɗanda aka kashe su a wajen yaƙi da suka je don su taimaka wa addinin Allah kai ka ɗauka matattu ne a da ajali ne don ɗauka don ɗauka kalamarin addinin Allah barhum ahaya bari su kam rayayyu ne inda rabbihim suna nan wajen ubangijin su rayuwa ce ta musamman ma ba irin takarkai da kake a duniya ba su a wajen Allah ne suke a ruwawo zuka rawukansu suna cikin kururan tsuntsaye tasarahu wa hurru koraye ɗoyorin hurrin akwai ketara a namu ko hurrin tasarahu tana yin yawo aljanna duk inda ta so yadda yake ya zo a hadisi ingantacce da imam muslim ya ruwaito yurzaquna ana azurta su ya kuluna wa yashrabuna min aljannati suna ci suna sha daga aljanna wannan karfafawa ne ga zama wasu rayayyen farihina آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون farihina halin halin kasancewar su masu farin ciki suna murna bima atahumullah da abinda Allah ya hore musu min farli daga baiwarsa wa huwa sharafu shahadati shine daukaka shahada wal fawzu bil hayati da kuma rabauta da wato rayuwa wadda take madawwamiya wal qurbu min Allah da samun kusaci daga Allah da jin daɗi da ni'imar aljanna wahum yastabshiruna alhali suna farin ciki yafrahuna suna farin ciki bil bisharati da albishir bil zina suna yin albishir ga wayannan da mela qubihim da basu riga sun zo wajen su ba min halbihim wanda suke bayan min yuwanimul mu'min daga yan uwansu mu'mine Allah haufun alam cewa ba tsoro gare su ai bi Allah haufun alaihim abin da suke musu munna shine cewa ba tsoro gare su ai allazina lam yalhaqu bihim su wa'anda din basu riga sun zo musu ba cewa su din ma dai tasin karshen zai kyau wala hum yahzanun su ko za su yi bacin rai ba fil akhirati za su rage ciki ba lahira al ma'ana abin da ake nufi suna farin ciki da amincinsu wa farahim da kuma farin da amincinsu da farin cikinsu saboda abin da suka gani lamma shahadu yayin da suka gama addallahu lahum abin da Allah ya tanada gare su sun ga abin da Allah ya tanada ga wannan yan uwan nasu wanda har yau su suna duniya ba su riga sun mutu ba to wannan ganin abin da Allah ya tanada musu na daga ni'ima sai ya sa suke ta musu albishi suke ta munna suke ta munna da cewa a suwa na su ma dai ga irin yadda karshen su za ta zamo ga irin ni'imar da za su kare to alhamdulillah